بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك منا سافر الصبر شابر قوت رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقمك زوا مدينة ناشكرا دبو دا دا داريو دا ربعين دا اوكو ديدي وان ديدي دا شاشدا قوتا هؤلاء شكرا تدبو بيو دا عشرين دبيو wannan kuma insha Allah ta'ala shi zai zama mana kaset na 37 cikin jerangin karatuka ko tafsirin alkur'ani da ake gabatarwa ga 'yan uwa mata a wannan makanta ta mai albarka makantar darul hadisi salafiya wadda ke nan bafo madarka shirar gaskiyali a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji kafin nan ga tambaya kamar haka wannan tambacewa take mallan tambaya ta ita ce shin ya halasta mace ran da za ta firiyar dinta da yin azumi ko da bai zo ba ko da bai zo da safe ba sai da yamma ya hukuncin ta yi haka na fatan fahimtar tambayata ma'ana ta saba ƙarshen wata ko farkon wata ko tsakiyar wata tana ganin a kyakkyawan tsammanin ta yau ne zai zo ko kawai sai ta ƙin azumi ta tana asibiti kuma lokacin ma kaga sai dai ma zai zo watakila to wannan ba daidai ba ne domin azumin yana zama wajibi ne daga lokacin da allah ya shar'anta mana yana lalacewa da abin da Allah shar'anta an shar'anta mana cewa idan hakina musulma lokacin alfijir ya zo zaki sahur yana kafin alfijir zo ki sahur in kuma alfijir ke to musulma wajibi ne ta dauki azumi idan Allah ya sa ta kai shi lafiya fa ni'ima idan kuma ya zo mata lada a lokacin shikenan azumin ta ya kare amma ka kuma ta mun ga fa ko da azumin ya kare fa tana da ladan azumin ta ina ba ta fanci wannan abu da haka ba daidai bane ta ki kawo mutum da yake cewa zai yana so zai tafiya ya sa ya sa ya hada jaka zai tafiya gobe kawai sai yau zai tafiya misali sun je hada jaka da safe sai tashi ya kama narka abinci tun bai tafi ba ai sai in ya kama ya kai tasha ya ga tafiya ta kan kama tukuna ina fatan fahimta wasu malama cika sai ya bar garin su kamar malikiya Allah samu dace ko dan saddu zariya bai kamata ta ya kada wani ta bari sai ta kama an ta azumin ya ya lalace to shikenan bai lalace kuma ta kai azumin ta Allah samu dace wannan mai tambayar kuma cewa take mutum ne kake tare da shi kullum kana kyautata mashi amma shi a wajen shi abin ba haka bane kuma ko ka so ka yi mishi abin arziki amma zuciyarka tana maka zafi kenan ko to malam menene mafita anan nagode to magana akwai tuka da wara a cikin ta inda ta mutu karara cewa ta mai tabbata cewa tana mummu gidanta misali kenan abin arziki kuma shi baya gani a wajen shi wani babu kirki bane kuma sai ta ce idan ta so ta kuma zuciyarta tana mata zafi to kaga ai akwai tuka da wara kenan to abinda mu ce na farko gaba farko shine in kana abin kirki dan wani bai yaba ba bai kamata ka fasa ba wannan abin kirkin da kake yi ai ba mai gidanka ne yasa ba mai gidanki ne sake ba Allah ne sake ki haƙƙi ne nashi na kyautata mashi to sai ki bashi nashi haƙƙin ina fatan fahimta ya rage nashi in ya baki naki haƙƙin na godiya da yabawa da sadin ya kamata to yayi abin da ya kamata in bai baki ba makila danki ya tafi ma'ana kin samu ladanki a wajen Allah madaukakin sarki da haka ba ki fasa abin kirki ba duk da abin da makasar shine shedan zai zo baka shawara inda ma bai gani ba me zai sa ki wahala kanki ko ba ka bane ba shedan zai riga maki haka bai gani ba bai san kina yi ba me za ki damu da ka kyale shi kawai shikenan wata ran ma shedan sai shedan casa shi ke ma dan yi mai kaza ko ya ji haushi duk shedan yana kanta mata irin wannan ko ba ka bane wata ma in ta kani mai gidan yara ne baya san kuka ko to sai ta dan kama yara ta mubbuge su fashe da kuka wai shi ma dan ta bashi haushi yayinta ne ba take bugu duk ana haka in haka ba daidai bane wani sahabi ya taba zuwa ce manzon Allah ina da ƴan uwa ina kyautata masa ina a masa abin arziki amma su kullum muna namun suke annabi ya ce in dai kamar yadda kake haka ne to kai keken alkhairi kuma Allah ba zai mala'ika ba zai goshe baina maka Allah ba zai goshe baina sa maka taimako akan shi sai annabi ya ce amma su kamar wanda kake ba toka ne toka ai ba da danci mana yadda mai cin toka yake cin wahala da damuwa ka suke damuwa tunda ba su kyautata maka ba abin da ya kamata shine wanda ka kyautatawa shi ma mene ya kyautata maka Allah ce wa hal jazaa'ul ihsan hukunci shine in mutum na kyautata maka shi ma ka kyautata idan namiji ya kyauta da matar shi ta kai ko zuwa ya ga da ɗakinta ta canza mai style an kai gado can wajen an gyara kujeru an wanke ɗaki ya kyau ina fata ba aka ga wasu matan suna wannan dabarar in aka ɗan daɗe a canza ɗakin samfari sai zo kama wani sabon ɗaki ya kamata bai ce kai madankin abin kirki kuwa a'a kaza da kaza irin yabo dai da ya kamata yi zai ce ga wata yan dubu ashirin ma kya ɗan abin nan kya ɗinki misali in yana da shi ko ba ka ba in ɗari biyar ce girki ga wata ɗari biyar kya ɗan wani abu da shi haka misali yana da kyau haka gaskiya karanta musulunci ne to sai allah ya kaddara maki na ki mijin bai ganin wani abubuwa ɗin to ba riƙe hannu za ki haka ba sai ki ci gaba da kyautatawa kuma ki roƙi allah ya gane da mijinki abin da kike yi domin dai kyautata ki allah ba zai fasa baki lada ba duk abin da ke Allah bai fasa baki lada ba dan bai gani ba tunda ai dama neman lada kike da abin da ke masa Allah sa kun fahimta mazaje kamun wa mutu wasu irin murdadin mutane ka gama nan wani lokacin kamar da ake samun mata su ma mene murdaddu to mazan ma ana samun murda murda ma ba murdiya guda ɗaya ba wani duk abin da kai sai ya gwasa ne sai ya faɗa ya shiga nan ya fita nan ina fatan fahimta in kika biye mai kuma ya ce ki rena shi to ku yi haƙuri abinda muke gaya mata ko da shi shine a ringa yin haƙuri gidaje yanda Allah ba ki wani mijin wani ya fi naki murɗewa idan kin yi fushi da mijinki kin ce kaza in rabuwa ke nema aka rama ba ma ki baki san wanda ake samu ya fi shi murɗewa watakila ko kuma ya baki murɗe Allah ba ki da ba murɗaɗɗe ba wanda ke lafiya lau amma bai kula da addini to ka gani ko kuma baki wanda yake zai ga kuma shi zai ba murdewa bane amma yana dan hadawa da duka kuma duk iri ɗaya to gara hakuri wai ba wuce ce da sabon gini gara yaɓe ko to mu zama masu hakuri a gidajenmu shi sa muke ta maimaita ku ringa roƙon Allah madaukakin sarki ne da tsakaninku da masu gidanku ku ringa roƙon Allah ya kawo muku zaman lafiya da fahimta juna a gidajenku don ba abin da gagara Allah madaukakin sarki amma ina ba ku shawara ita wani tambaya din to ta yi haƙuri da halin kuma ta cigaba da kyautatawa Allah in yi ga zuciyarta to shi ke da sai ga ya kawo mata matsadin wannan abu mai wa sai da mijin nata ya ƙi ganin abin sai Allah ba ta zira'a ta gari wadda ta ta mata in bujin ya zo yana faɗa ma ce ta ga ɗanta ya ce mama ki haƙuri haka baban me yake ko ba ka bane ba ki haƙuri haka baban me yake me zan so maki mama sha'adu abin da ka samu dama mama ya kamata ma ki tafi umara ne sai ga wanda ta faɗa ya ka biya mata umara ya shiru to akwai sakayya da Allah ke ba ta hanyoyi daban-daban ina ba ta fahimta ku zama masu haƙuri ba abin da mu ga muku da wuce haka gaskiya Allah samu dace malam bismillah mun kwana aya ta 49 ko wa yawma nusayrul jibala wa tar ardu barizatan na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا na'am to Allah dai yana ci gaba da bana baya- bamu bayani wajen kwatanta kyakkyawar rayuwa ta addini da mummunar rayuwa wadda ba ta addini ba yin abin da Allah ke so da kuma wanda suke yin abin da wanda Allah baya so da sakamako in ba mu manta ba mun ji labarin waɗannan mutane guda biyu da yadda ta ƙare da ya zama kangararre mara godiyar Allah arziki ya sa shi da connection ya sa shi ya kauce ga matakin da Allah ɗauka a kan shi kuma wancan mumini musulmi mai wa'azi ga yadda matakin da Allah ɗauka na kan shi mai da shi wali da addu'a da kaka Allah sai biyo man baya kuma da cewa to gafa misalin rayuwar duniyar kake kallanta ba rayuwar duniyar nan fa ba fa wata aba ce mai tabbas ba fa shine Allah ya ce mana mene Allah buga misali cewa wa darbi lahum masalal hayati dunya kama yan anzalahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mana duniyan nan ba waje ne mazau- mazauna ba kaman da ruwa in ya sako bai zama waje daya yau gare ka ne ji bawoshe gobe ga dan uwanka ka iya samu gobe ka rasa ba tabbaci ina fatan fahimta sannan aya ta ƙara nuna mana ne a cikin ayar cewa kuma kana nan kana jin daɗin duniyar ma in ma ka samu lokaci ɗaya Allah zai kau da ita ma kana da ƙuruce kana da ƙuruce sai ta Allah ya cire ƙuruce ne cire jin daɗin rayuwar ma gashi kana da rai ma ya zama ba ka da amfani ma a duniya fa asbaha shiman tadhuru riya sannan kuma malamai suka ce daga cikin tajbin da ke cikin ayar shine ita duniya duk wanda ya shige ta ya sa rai ya shige ta dumudum yadda idan ana ruwa mutum shiga ai bai wahala ce ruwa bai taba shi ba duk ya zille shi ko ba haka ba hmm? to haka idan ka tasa duniya a gaba cutar wata ta taba ka koya yake ina fata mun fahimta to Allah ya ba mu misali da su kuma Allah ya kawo mana misali kuma hayi cewa almal wal banuna kaga dukiya da 'ya'ya zinatul hayati duniya sune adon rayuwar duniya wannan ado ne rayuwar duniya ba wani abari ba to za su za zama family center wasu wasu center dukiya suka matsa ina kan ni fito kuɗi ina za ka kuɗi mai za ka yi kuɗi kawai harka mutum kuɗi ne kawai sai ga bai iya sallah a lokaci bai iya kaza duniya ta shigar da shi wani ko mene 'ya'ya ai na masara muke nema wani ba kai sallah azhar ce wallahi muna ci muna neman masara kun san maza suna haka ko ya ake mallam ba kai samu lafiya to muna ci muna ta neman na masara yara mun aje yara a gida ina ba ta fahimta kullun shi dai wai ƴaƴa da mata tara a gida har sana shi bin addini bai zuwa koyon qur'ani bai zuwa koyon hadisi saboda mene wai yana da family a gida yana da yara wanda suna shagaltar da mutane Allah dai ce mana wal baqiyatu salihatu ayyuka nagari wanda ke wanzazzu khairun inda rabbika suka fi alkhairi a wajen ubangijinka ina fatan fahimta fe da mene fe da wahalar tara dukiya fiye da wahalar tara 'ya'ya a zuwa na alfahari da su ko za na alfahari eh dana ɗaya shine ɗaya mejo ne a yana barkin kaza ɗaya kuma yana cbn ɗaya kuma yana waje kaza mutane alfahari bakon wani mutum ya mutu sai a zuwa na lissafi eh to alhaji wane ko kuma malam wane da ya rasu shine baban wane honorable wane baban sanata na waje kaza baban kaza da kaza ana ta alfahari da waɗannan abubuwa din lasa kuna ganewa abin da ya kamata kai mai hankali kamar da hankali wajen ba priority shine albaqiyatu salihatu kyawawan ayyuka wanzazzu dan Allah ya ga wani huwa khair wannan shine alkhairi a wajen Allah suka bu kawo sakamako a wajen Allah madaukin sarki wa khairun amala shine kuma bu kamata dan adam ya zama ya sa burinsa a rayuwarsa ina fatan fance wannan abu ya zama me baki ta salati ma ina ji mun fassara wancan lokacin ko su ne mene dukkan ayyukan alkhairi ana shi baki ta salati albaki ta salati a gaba gaba su ne mene abubuwan da Allah wajabta maka ya zama kina kula da abin da Allah wajabta maki imaninki wajibin farko kenan ki kula da shi kake wasa da harkar imani harkar musulunci kake wasa da shi gam gam a same ki ba sauki kina da matsala sai a ce ai akwai wata akwai wani malami mai istihara yake cewa ai je ta istihara shi ni ma na iya fa ko da bata istihara a cikin ku ba akwai da bata istihara a cikin ku ba ba na bane istihara fa na fula raka'a biyu ne fa sai ki dauki hannu ki roki Allah kaza kaza Allahumma inni astakhiruka shikenan fa ba na bane fa ko ba wanda ke wani iskara dan ku an ce nafila raka'a biyu wani kuma yayi kan shewa yanzu ke zake do te muke je to zauna zan muke sallar azhar ba ba sai kin yi ba kun gane misali wance zauna zan muke azhar kake ni zan yi a madadin ki zaki da wani abu to ko kuma ki ce yau kake nafilfili duk zan yi maki ko da ta ta tana zaki dauke ta mahaukaciya ce to ai ba wanda ke wani iskara domin nafila ce zaka yi raka'a guda biyu annabi ya ce sannan in kai rafiyar ka abi sai ka daga hannu akwai addu'a ta musamman da annabi faɗa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika haka annabi ya ce kai in kika yi na farko nafila kawai da kika yi zaki samu lada addu'a da zaki samu lada amma kin kai saboda wawanci wani ya maki ina ba ta fahimta duk wanda ka yance malam mai istikhara munafiki ne boka ne dan tsubbu ne macuci ne ku fallin fahimci ku fahimci wannan magana take yadda to da an zo an ce miki eh wannan damuwa da ke da shi wallahi ai akwai malam mai istihara ai shi da qur'ani yake aiki a gidan uban wa aka ce ana wani aiki da qur'ani qur'ani karantawa ake a roki Allah da shi annabi ya ce ku kanta qur'ani ku roki Allah da shi za a yi zaban da waza su karanta qur'ani suna cin dukiya da shi ke dauki qur'ani inda kika iya baiwar Allah izo ɗaya ne rabin izo ne karanta-karanta igan makaratu sai ga ranar kici ya Allah don wannan karatu da ne ina roƙonka don alƙur'ani ka biya mun bukata ta kaza da kaza annabi ce Allah zai biya maki ina wata fahimta da haka ba wani aiki da ƙur'ani da ake a ce za a yi wani aiki ina fatan fahimta za a yi sauka da baya da baya za a yi da gaba gaba da gaba za a yi mai ribas ha akwai mai ribas za ka jona kan tuba ƙuran da ribas da ribas misali ina fatan fahimta gairin magdubi alaihim wala dalin isra'il mustaqim haka zai dawo daga baya ba wannan ai arne ne kawai mai wasa da qur'ani Allah sa kun fahimta so abu na farko cikin albaqiyatu salihatu yake uwa da ke jina da kula da shi shine harka imani karki taba sake da harkar imaninki muna cewa muna gawa mata bangaren harkar imani da wajen zuwa bokaye domin su ne kwastomin bokaye duk bokan da bai da kwastoma mata bokancin shi zai mutu duk tsumbun da bai da mata tsumbun shi zai mutu to wallahi suna sace imani annabi ya faɗi hukuncin zuwa jan boka kana zuwa ka tambaye shi kuma ka bashi kai bori ya hau yace zaka kawo za a yanka za a yi kaza kin zama arniya dan annabi ya ce mutum ya kafirce abinda aka sauko baban qasim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kina ji nassin hadisi kamar yadda yau zamu karanta mu ji annaba sun yi bayani ba sauran ka cewa ka sani ba to abu na farko tsare imani sannan akwai fitintunin zamani za mu ta karanta su ɗaya bayan ɗaya za ku gani su ma suna sace imani za ka ji mace yanzu ta ce wai tana fighting for human rights tana fighting for what woman rights wai tana kwato wa mata yanci har sai guda ta ce maka wai ai yanzu ba adalci a musulunci ba za a ce namiji ɗauki kaso biyu mace ta ɗauki kaso ɗaya babu equality ba gender equality da haka tana faɗa da wannan abin annabi ya ce mata su zauna a gidansu annabi ya ce buyutuhunna khairul lahunna law kanu alam su zauna a gida mata bi ta ce maka aha kakke da akin sheki a gida wannan cutarwa ne ke ma ki tashi wannan fada da addinin Allah ne amma zaka sama wai bata sani ba wai ta kanta ya waye ne civilized ta sami civilization she is educated ba ba ba she is a degree holder ko masters holder ko phd holder so that she know everything i will not tolerate za ka tantar abin nan nau'i ne na sace imani to kada mu ce lokacin ma'ana wajen abin da ya kamata baƙi ta salar da kula da shi shine abu na farko abin da shafi harkar imani kake wasa da shi yawa kun ji daya daga cin baqiyatu salah da zama wajibi ku kula da shi shine harkar wajiban awwan da Allah farlanta mana sallah azumi zakka biyayya iyaye biyayya masu gida mazajenku ina fatan fahimta duk abin da suke kasan wajibai ne to wannan ya zama wajibi a kula da shi kake sake da shi kun san akwai mutanen da suke sallah tsambare wata sai ce sallah kwana biyu uku haka kun gane sai ta dan huta na kwana ɗaya biyu uku haka kuma saboda ake yawa in an dan mata wa'azi kuma to Allah ji kan astan gafurla wa astan gafur ma take ce astan gafurla sai ta dan dawo ta ci gaba da yi kuma ko ko kuma an je biki an tashi an tashi a biki shikenan a ranar ba za a yi sallah ba sai an je gida sai a mata gangamejo sallar fulani ko yawwa sai a ce wai na wata gangamejo to fulani sai haƙuri ina ba ta fahimta sai a haɗo ta gaba ɗaya tun daga azhar la'asar magariba isha sai a can dare za a yi wadda mata daure kenan wadda kuma bacci ya ɗauke sai mata share kawai shi kenan wannan wasa da addini to ke kake zama ki haka kake da ki zama haka dan baƙiya ta salatin ta za su tafi na taba kuwa zai dirrukun tsumin bikin da ake ko da ke ce kirjin biki kun za biki akwai kirjin biki ko a uwar biki ake cewa ko irin wadda ne kuma ita a tambaya haka din nan irin kamar yar miji ko yar irin antin nan babba kun san anti antin akwai anti babba ko ba haka ba kuma komai a hannun sa yake anti ina kaza ita je ta dauko ta bayar to ko ke ce anti babba lokacin sallah na ki ce stop hands up kowa ya tsaya wadda duk take sallah ta je ta sallah kawai sai an tukun wani abu nake ce sunnan manzan Allah annabi ya kanta da mu abun duk abin da muke lokacin sallah ji ayi sallah kawai sai ki fara wanke hannunki ke anti babba su gan daga sai ake an ta kawo kaza ke ce sai na gama sallah an ta kawo kaza sai na gama sallah a ga kin tashi kin je kin yi alwala kau kuma ke sallah ya faki ki maza bububu ki maza ki gama ka koma a ki na fula raka a biyu tukuna sannan ki kama mai kyau ki tsaya jamki sallaki sai kin gama duk su gama anti antin nan ki daga nuki addu'a auren da muke Allah ka sa albarka Allah sa alkhairi muka kulla Allah ka sa kaza Allah ka sa kaza yanda na tara jama'a na Allah ka sa a tashi lafiya Allah sa ka a saci kayan kowa ina ba ka sa ai harkar bugi gowa gawa da wahala a biki a tashi lafiya ba ɗan ɗauki wani abu ba ba haka bane ba to ke kirjin biki sai ki addu'a Allah ka sa taron nawa ya zama a tarihi cewa an zo an gama taro ba abin da ya bata sai ki dawo sannan sai ki saurare su wance kin sallah aje ki sallah al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wace fa kin sallah a bana sallah to koma ci gaba da aiki ke ba to wallahi anti tashi kai sallah cire hannu ki je abin nan in Allah mai da ke irin wannan antin kasan antin nan akwai masu very powerful komai a gida su ne har iya masu ke tambaya kowa sai ki ce je ku yi sallah ku je ku yi sallah wance je ki sallah wance ki sallah to ana riga na iza wuta ce janye wutar je ki sallah tukuna ki ga yadda Allah zai miki albarka a rayuwa za ku yi wannan abun kuwa eh haka ake salma anya ke dai yarinya shi ki bari tukunan man ya yi magana ina ba ta fahimta ke wasan da ke ana biki ma watakila ina fatan kun fahimta wallahi muna gaya muku wannan shine asalin addinin musulunci kuma shine shari'a ku yi kokari ku kiyaye ku iya wannan abu illa asar ta yi shi ma me zaki yi nan ma ki je ki yi alwala ki sallah kuma ki ba kowa umarni ya je sallah haka magariba haka na isha kai ki bari a maki gamiji a cikin bikinki ki ga inda Allah zai muku albarka don haka albaqiyatus salihatu khairun sanan ga cin albaqiyatus salihatu ko to akwai abun da ba wajibai bane su ma ana son ka kula da su sadaka kyautatawa makauta kin girki a gidanki kun gane an dume gida dan so maki kan rago haka annabi ce sai ki dan ƙara miyar dan roman ya dan yawa in an sa faskaro shi manya-manyan nan sai ki mai da shi ƙanana haka sai ki ɗan ɗiba annabi ce kakki rena la ta ƙira na jaratun lijaratiha kada wata makociya ta rena wa makociyarta mana kuna gida kamfan guda ɗaya ka sai wata ɗan kawo maki yanka guda ɗaya ɗan romo a cikin ɗan ƙaramin ɗan abin na haka ta ce gashi kake ce wani za ka waɗa wannan abin to me na ƙasashen balika sai ki an sa ki ci alasa albarka sai ki yaran yaranki ke ki haƙura ke kuma ki ɗansa da roman nan haka nan annabi ce kakki rena ke ma da za ki bayar annabi ya ce kakki rena abin da za ki bayar ɗin yana gashin albaƙiya ta saliya ta yi ko ki ba ta aran matankaɗi ko kuma aran abin da ake tankaɗa abin da mai sunan shi ba zaga-zaga ba irin rariya ina fatan fahimta ina fatan ko guga irin guga da ake kaga wata ma wai saboda abin nan in ta ɗebi ruwa sai ta ɗauke guga ta sai ta naɗe ta ɓoye ta ɓoye a ɗaki sai an zo ana fadanci kafin ta bada ba ya tori na ba kaza kaza gugan mene da Allah da ba dauce dubu ɗaya ba kake zama cewa yamna unal ma'una duk wani alkhairin alhaiku saba da aiki alkhairi a cikin gidajenku da kyauta makota da sauransu ina fata kun fahimci wannan abin sadagacin baqiyatu salihat wanda wasu malamai suka ce sune asalin baqiyatu salih shine mene fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan hadisi kamar yazo a muslim tirmidhi hadisi ingantattu annabi ya kira su cewa kanzum min kunuzil janna fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi ce wannan wasu taska ce cikin taskar aljanna da aka ke kula da su baiwa Allah ma'ana wata ajiya ce cikin ajiyar aljanna in kaga mutum ya lazumce su to Allah na mai yana fishi da alkhairi kun ga wannan kuwa ba wahala kina tankadan ki ma zaki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah zaki al-alil azim zaki karawa kina wanki ne ko tela ce ke yanda ake dinkin na sallah ko ba haka ba dama teloli ba sa zuwa makarantar ana azumi suna can takakar takakar takakar suna ta bawa ana tara naira ko ba haka ba to sai ki dan aje rido da dan malam albanin ki haka da ya shashe yafi ana jin wa'azi in kin dan gaji haka kuma sai ki dan kashe kawai ki da subhanallah walhamdulillah wal ai kafa ki ba za ta hana ki tasbihin da baki ba ko kina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim dizna ga cin mene albaqiyatus salatu wala sun fa alkhairi dojan Allah madaukakin sarki na fata kun fahimta to bari ku ji kun ga abin da wannan aya take nufi idan mutum almal wal banu idan kike losing din wani abu na dukiya ko na ƴaƴa kina jin ciwon abu kun banci abin da ke nufi kuwa misali kawai kina nan da kin tura da motar ki tana maki kabu kabu ko dan keke na fiye dinki ko mashin dinki sai aka ce an yi karo ko yan sanda sun kama yan kastiliya an kama za ki ji ciwo ko kuma da yajja kanki haka kina in sa yan kudaden ki je ta faɗi yar dubu biyu da ɗari biyar ɗinki kina so ki zubin adashi watakila fuf sai ta ɓaci aka nema ba a gani ba za ki ji ciwo ko ba ki ciwo ba kina da ɗanki haka yana ɗare ne ya fara yawan sai yamma da su za ki ciwo ko ba ki ciwo ba to abin da ake cewa shine ki ringa jin ciwon idan kika yi asarar baƙiya ta salata fiye da nake jin ciwon ransa wancan abin ina fata fahimta duk da aka ce akwai wani aikin alkhairi da kike na ibada ko wani aiki na ibada ko ce miki to kike kina jin ciwo ya aka kike rasa kaza annabi ne a cikin da musulmi ya roto mana suka yi tafiya can goshin asuba sai manzon Allah ya ce wa zai mana gadin sallah kun ga annabi wasa da sallah wa zai mana gadi kada sallah mi bacci alfajir ki toba mi ba annabi sai ce wa zai gadi bilal sai ce gani ya rasulullah annabi ta yi mana gadi aka kwanta aka yi bacci hadisan da yawa irin wa'annan din aka bacci bilal shi ma shi dan fara liliya shi mala shi ma liu kawai tun yana tsaye sai yana kira'a yayi sallah yayi sallah ya gaji sai zo dan zauna haka ya ga dan kashi gida kawai shi ma sai rana ce kawai ta dake shi da annabi da sun bacci sahabai abin ya dame su me yasa annabi ya ce nan wajen kun ga akwai shaidan mu tashi suka tashi akai gaba annabi ya sa bilal ya kira sallah akai sallah asub akai rak'atul fajri akai sallah asuba kun fahimta amma wannan abun ko yana ciwo sabai yana ya damu sabon manzon Allah suna jin ciwo to yanzu gashi ba bi sallah asuba lokacin muka saba ba sai suka ce to muna ganin gobe sallar asuba guda biyu za mu yi a lokacinta mu yi ta a lokacin mu yi ta rana a lokacin ta yau da ba mu samu yi a lokacin ba mu rama ta a lokacin annabi ce ba sai ku rama haka ba annabi sai ga sun damu na rasa sai ce annabi ce kai ku kwantar da hankalinku ni din nan na aiki zama ku abin koyi ina fatan fahimta ba ganganci kuka yi ba uzuri ne ya kama ku bacci ne dauke ku Allah da ya dauke ni shi ya dauke mu mun yi sallah a dai lokacin da Allah ya kaddara za ka kwantar da hankalinku amma wannan abin ya zo yana damun sahabban manzana da haka Profesa Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi a cikin littafinsa Baharul Muhaid ya zo yana sharhin wannan hadisi sai ya nuna cewa to kaga daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani shine idan ya rasa wata ibada da yake yi to daga cikin sunnan salaf shi da ka jinga jin ciwo da damuwa akan karasa wannan ibada din amma mun so da zamu rasa wata ce luzin karatu da ake a majalisunsu amma ba ta damu ba ina fata ba ta ji ciwon cewa to watakila an fasa wata aya ma ban ji ba hala an faɗo hadisai ban ji ba hala an faɗo ta falla ban sani ba amma da a ce kuɗi ne suka kubuce mata kamar yadda wannan abu suka kubuce mata da ka ga fushi da ka ga kumbura ko ba haka ba to abin da aka so shine mu kimanta waɗannan baƙiyatu salati fiye da muke kimanta duniya kun yawa musulmi kuma ji wani abu Allah dai samu dace Allah shiri da mu to daɗi akan Allah na so na mana fa duniyar nan fa ba mashantaka bace sai Allah ya ce ta kudu qur'ani wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsu wannan duwatsun da kuke gani a duniya akwai ranar da Allah ya ce zai tafiyar da su nusairu jiba za mu tafiyar da su za mu gozar da su da sarki duk girman dutse da su dutsen kufaira da su na madarkaci da su na abuja da su mintin everest da kilimanjaro ko? a kusan kilimanjaro ko? wasu manyan duwatsu ne a duniya da ta uru da ra'afi allah zai tafiyar da su uu ne tabo da su a wata amma mai allah ke cewa watar jibala ta sabuha jamidatan wahiyar tamurin marar sahab za ka ga duwatsu a ranar kiyama ɗin nan fa kai kana tsammanin su wasu daskararrun abubuwa ne amma za ga suna tafiya yadda gira-gira kaga suna yawan ko to haka Allah zai sa ƙunƙun tuko duwatsu ƙulƙul su fito kan kuma ta dama asali ba ƙasa suke ba da Allah ya halicci ƙasa ne sai tana tangal-tangal sai Allah ce wal ƙarfil arrawasiya an tami da bikum daga bayan Allah ga ɗaukan duwatsu yana jajjefa saka dan ya kakkafe Allah ce wal jibala arsaha duwatsu su suka kafe ƙasa ka gabata tangal-tangal da mu in ka yi sans ka san wannan abu ai duniya ruwa ya fiya ko ba haka ba to an da abba duwatsu suka kafe ta ai za mu rinka tangal-tangal ne tsakanin mu da ruwa din to duwatsu suka kafe ta to Allah ce za ka ga duwatsu an fusko su sun sama suna yawa ka suna tafiya benin ka sai ka ɗauka giragizai ne na ruwan sama ina fata ta yi wata jawa ta zuwa jami'in waye ta murmarar sahab a wata ya kuma ala cewa bussatul jibalu bassa sai a sheƙe sheƙewa suna tafiya suna yararin ƙura kawai suna shekewa ga sanan a sama suna tafiya suna shekewa suna tafiya suna shekewa sai a wagari gaba daya ba su gaba daya sun zama kura kawai akwai abun ba mamaki ranar kiyama Allah kiyaye so Allah ya ce wa taral arda barizatan idan aka yaka zaka kasa ta zama a fili a bayyane shine barizatan abin da ya bayyana a fili za ganta fes kana ganin ko ina ba kwana ba tudu ina fatan fahimta Allah ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa Allah ce suna tambaye game da duwatsu ya za a da su an ce za ta kiyama sai ce Allah zai tafiyar da su ya sheke su shekewa sai ce mene wa taral wa yadharuha qa'an sabsafa sai ba ta zama wani fako wanda yake gashi na a fili fetal akan ta za ta shi kiyama a fili fetal la tara fiha iwajan wala amta ba za ga ba kwana ba tudu haka za ka kasa gaba ɗaya ran kiyama duka za a tashe mu gawa sai Allah ce washar nahu za mu tattaro mutane gaba ɗaya rabbana innaka jami'in nasi li yawmin la rayba fi Allah kai zaka tara mutane ga wata rana da babu shakka a cikin ta tana nan zuwa fala haula wala quwwata illa billah Allah ka ba mu sa'a zuwa haka za a taro gaba ɗaya washar nahu Allah ce za mu taro su mutane da aljanu gaba ɗaya falam nugadir minhum ahadan ba guda ɗaya da za mu bari wadda mu ɗauko shi ba walam nugadir ay lam natruk ahadan ba ɗaya da za a bari za a ce shi a ƙyale shi kowa tun daga zamanin annabi adam alaihi salatu wasalam har ɗan adam na ƙarshe duka Allah zai haɗo mu gaba ɗaya duk za a tashe mu ina fatan fahimta Allah ya ce wa urdu ala rabbika za a bijiro da mutane zuwa ga ubangijinka saffan za a yi sahu-sahu da su ba wai sahu ɗaya za a yi ba za a bijiro da mutane sahu-sahu-sahu-sahu haka nan kun fahimta su ma mala'iku ba su wayannan ba aljanu ba su ma su ma sahu-sahu dabbobi ba suna can sahu-sahu mala'iku kuma sai su ko su ma ga sanan sahu-sahu su ma waja a rabuka wal mala'ikatu walmalaku saffat Allah zai zo da kan shi ranar hisabi malaku su ma za zo sahu sahu ga sanan an yi assembly din kowa kuma a ranar malam fa Allah kyauta in aka tashi ta san mu haka aka za a tashi mu kamar da Allah ke tawar baka lagaba saffat za mu tashi sahu sahu ga mu nan gaba daya kuma a ranar annabi yake ba labari a sadi san cewa za a tashi babu sutura a jikinmu ba sutura a fili ne faitan kuma aka tashi aka tsaya kamar da Allah ke tafa la tasma illa hamsa a guje kai zaka kanka filin kiyama din daga inda ka tashi yau zaka ta gudu Allah ce zaka ji mutane ana gudu ba mai iya cewa kowa komai ciru amma abin zaka ji ƙara kawai ƙara gudu sab sab sab sab ka gudu ba zaka ce wani ina za a je ba baka isa ba kawai shikenan kana jin kira kawai ana tafiya in aka je aka gama taruwa filin kiyama din sai Allah ya banza da kowa to wannan tsayo ba san iyakan da tsayo da za a yi ba Allah annabi ya ce sai a sauko da rana kun ga anan duniya an ce rana tsakaninmu da ita ta fi kilomita miliyan nawa ne naman da adadin miliyoyi to haka annabi ya ce sai a sauko da rana kusa da mu ba ta wuce mil ɗaya ba samira ce ko dai mil ɗan buda kun san ɗan buda aiko wanda ake niƙa kwalli da shi daɗin nan ɗan buda ba ku sani ba sai mutanen da kenan dan buda dai haka wanda ake wani dan karfe ne haka bai wuce tsawon haka ba haka ko dai mil haka ko ko mene mil na masafa tsawon distance haka Allah ya annabi ce za a zo da rana haka in aka zo da ita to ka duba yanzu ma ban aka yi ranan nan yadda kake ganin wahala tsakanin da Allah kamar da aka yi rana kwanaki din nan da rigakki ma ce ki je ki tsaya rana ki awa biyu an gama muke azaba falƙiyama haka za a zo da rana kusa da kanmu in ta zo shi kenan jikin mutane ta taɓarɓaka rana zufa zufa zufa ga zafira tana ƙona mutane kowa sai ya sha wannan azaba haka nan za a zo mutane suna tsaye ana wannan zufa ɗin annabi ya ce wani zufa shi gwargwadon zunubin shi wani iyaka kafa wani kuma sai ta shai kan shi ma saboda zunubin shi cikin ruwan zufa yake zaune kawai yana tsaye kawai haka Allah zai banza da mutane a wannan hali din amma hadisi ya ce akwai wasu su suna inuwar Allah Allah ka samu na ciki daga ciki guda bakwai kun san sai ko annabi ya ce cikin bakwai ɗin da su wannan zafin ranar ban da su Allah ka sa muna ciki akwai shabon na sha'afi ibadatillah saurayi ko budurwar tashi wajen bautar Allah maɗaukakin sarki ba ce wata rayuwa different ba ta sa wani sai ya ɗan wata rayuwa sannan sai zo duba gyara ko to ba zai shiga inuwa ba ya ɗan mora a rayu a nan kun fahimta wanda ya ta tun da ya tashi ya tashi rajulun salih au fatatun salihatun ba ta taɓa wasa da sallah ba ba za a iya cewa ga wata sallah da ta wasa ita ba ta yi ba ba ta wasa ba ta shashanci ba ba ta ringa bin sabari ba ba ta ringa bin ƴan mata ƴan uwanta ba Allah ya kuma tausar da nake nufi ina fatan fahimta ba ta zama iska nake nufi ba ba ta yi wannan ƴan shashayen ba kaga matawa da shashayen budurwa da shan sholi budurwa da shan kwaya kodin wannan masifa Allah kayi mana to shabun na sha fi ibadatillah wanda ya ci a cikin bautar Allah mai har da hada da kiyamul layl da sauran nafulfuli annabi ce ranar kiyama wannan a ɗabi'ar yara matasa suna holewa amma shi bai ba sai Allah ce to ya je inuwa shi a lokacin da ke ce shar kaga ko wanda aka sashi inuwa alama me kenan an ce kamar juma'a da take kyauti yaushe ake gane ta duk laraba to an zo tashi kiyama wani suna ce kowa na ranar suna wala shi kuma yana can inuwa ai alama aljanna ce wannan ta Allah ka sa mu ciki ina ba ta fahimta na biyu sai wani cikin mutum bakwai da ba za su shiga rana ba shi ne mutumin da kalbuhu mu'allaqun bil masajid zuciyar shi na rana da masallaci ya zo masallaci dai ya salla in ba wani abu yake ba za ce yana masallaci gyaran masallaci kwashe butoci kula da kaza kula da kaza wannan aikin da kuke aiki alheri mata da kuke ko zo a share nan a gyara nan a sa turare wannan da abin alheri ne ɗan kuri aka samu ta ce gashi aka masallaci a gyara a sai butoci abin nan kalbuhu mu'allak ya tare da masallaci shi wani kiyama zai shiga inuwa na uku sai wane shugaban da yake adali mutumin kirki mai kula da adalci ba kan shi sani ba ina fatan fahimta kaga banda shugabannin demokradiya kenan watakila cikin su Buhari zai tsira kanci watakila Buhari ya tsira amma kusan duk wani shugabannin demokradiya shi dai Allah ji kansu don zai ce muku al'umma to wani ma fa bai yi bismillah da uzbillah ba sai zai je campaign da sai zai a koya mashi in ya zai ma da ka biya sai ya bada mutane annabi Muhammadu subhanahu wata'ala kenan kai ma sai a ce ranka ne ba su sallah ta ce mene sallah subhanahu a ce ba haka ake tarin kare ne na rana da ƙor'ani izifi tamanin a ce yanka daɗe ba izifi tamanin ba ne sittin ne ko kuma ce umar sallallahu alaihi wasallama kuma inda muna gani duniya ta ji wato mutane sun ɗauka wafa daga duniya ne shi ke nan fako? wallahi akwai lahira fa gaskiya ce amma ba ki gane ba ki ɗan je makabarta ki gani ki tambayi na makabarta me labarin abu da ke faruwa wani shi zaka dawo me yake faruwa aljanna ko wutan me ka samu a ciki da gaske ne yanzu ba kai muke tare da kai jiya ba kaza ki dake bi tambaya ki gani haka sai na ali ke yi ya je ga tambaye yana magana da mutanen kabari ce wane ba mu labari mu daga mu a duniya ko kuma mu labarin lahirar ku tafi shiru Ali ya kuka annan ma ya kawo kanshi wazi da makabarta ya je kanshi ya zauna ya addu'a ya addu'a to an zato da haka akwai lahira zai kuma ce mu ƙarya sai mu ya zo wani zai zo wajen ustazai sai je sai daddage wandansa daga ƙasa kun gani mu abun kuwa shine kaga ustazai wandansa nisfin sakai ne ko yau to sai ya je sai a dan gyaggyara sai dan gyaggyara ya sa abin nan haka sai ya zo wajen in ya zo ya zo kanta wajen ustazai sai zo to bismillahir rahmanir rahim wai nan ka shi ma na ku ne fa ina ba da wanda munafinci ce ai tsakaninmu da mala albani Allah kada ya sani ina iya tuna mun hada umara kaza kaza to me kai albani ba abin da kai umar da akwai wani gwamna yobe state da yin ga wa'in mutanen garin wayo haka ba yana faɗi sunan shi ba in zai je kamfen wajen usazai yan izala sai ya ɗaɗɗage wandonsa haka haye sa jallabiya don rainin wayo da irin hulan nan ta usazai ta ɓani ka ji hadisi wai shi ma nasu ne idan zai je wajen yan ɗariƙa kuma kun fahimta sai nemo ƙatar carbi kun fahimta sai ya kawo irin rigar nan ya ɗauko maka'awiyya ɗin nan da irin abin nan da ɗan ɗarga suke sawa ɗan wani yadi haka ɗin nan shi ma sai ya rataya sai ya saki wanda ce yana tattakawa sai je ce shi ma nasu ne wannan wasa da wato rashin sanin Allah ya da haka yi alkawarin ƙarya to jama'a ku zaɓe mun Allah da za mu taimaki addini mu dama saboda addinin musulunci muke yi in mu mu taimaki al'umma ƙarya munafiki zai taimaki kanshi ne kawai da kanshi yana samu ya dafe kuka dandan ƙaramin ƙura'a ba ku sake ji labarin shi ba sai dai kaga cewa ya ba ɗan shi kwangila ta biliyan shida ya ba ƙanin shi kwangila ta miliyan ɗari can ya zuwa sai samu selected people haka daga cikin mutanen shi sai sa su front page haka ya ta ba su kwangila amma dai ina kuɗaɗen za su je duk kuna su dawo wajen shi ko kuma da ku zaɓe shi kuna nan yanku ba maganin malaria suna ta mutuwa saboda malaria ba maganin sauro net nan ma sai kun siya ba kaza ba kaza kwata warin kwata diya duk haka sun abin nan wasu suna ganin wani abin babu komai wai wayo ne har ma wasu matsayatan 'yan siyasa ma sai ka samu za su iya haɗa fara a kashe a zubar da jini saboda su ci zaɓe wani ma zai ɗaukan ƙwaya ya ba yara 'ya'yan musulmi ya ce ga ƙwaya ku je duk akwatin ku ba mu ci ba ku fasa shi kowane akwati ga dubu ɗari ɗari ga dubu kaza kaza in an kama ka ba komai ba matsala ga lamba ka kira kawai wannan ina za a samu sultanin ina za a samu shugabanci wanda mutum ya ga inuwa Allah to amma da za a samu ɗin irinsu za su shigi inuwar Allah maɗaukakin sarki ranar kiyama ina fatan fahimta da mutumin da shi kadai in ya tuna Allah sai kawaye da kuka ya kama shi saboda tsoron Allah wannan shi ma ana sa da shiga inan Allah zuwa dai wannan adadin mutane guda bakwai su ne kawai annabi ya ce ba su sha wannan rana din ba amma kowa sai ya sha ina fatan fahimta kuma duk tare za a tara mu Aisha Allah ƙara mata ya ce ya Rasulullah to za a abun kunya kuwa ce kaman ya ya ce to malam annabi ka ce kowa tsirara har da mata ce har da su kowa na kallon kowa annabi ya ce ke aisha al'amarin ya wuce kallon kallo a lokacin wake magana ko aikin haji kaje ana tuna wata mace ne a ajiyar aikin haji in musamman an samu izdiham din nan in an samu mutum miliyan kaza daga ga mata mata mace ma baka sama ba sama da wata mace a ciki ba ita wata san akwai namiji a wajen ba aikin haji shi ma bai san da ita ba kawai abin na ke ballantana wahala in wahala ta hada ba a gane wane-wane ne ina ta wani abu da ya faru muna fatakwal wata ran wata anguwa ana ce transa amadi wata ran kawai shi kenan muna zaune wani fa abubuwan dariya ne wani yaro zo mana yana kuka kamar zai mutu kamar zai mutu wai yana ba mu wasiya shi yana gagarinsu ɗin kano ne ɗan wannan gardamata sunan garin shi ɗan kano ne don Allah in ya mutu a kai shi garinsu a roƙa mai yanki da gafara shi da ya san yarbo da yanki lafiya amma ya san mutuwa zai yi me ya faru nan shi kirjin shi yana ta masifa yana ga kamar zai mutum fa to muka ce aje a samu mota aje a kai cikin wajen karfe ɗan dare fa mu je a kai shi asibiti cikin gari kawai shi kenan ashe akwai yan fashi suna nan sun taho ta jirgin muna bakin teku ne haka akwai wani ruwa haka yan fashi sun taho Allah kiyaye kawai malancin sai muka je ratatata haka ratatata haka fafafa aba da bindiga ta cika wajen ɗaɗɗaɗa kawai malam malam da aka rintima a guje wancan mai wasiya dole mu gashi ba sai da safe kai Allah kiyaye kai na ga ikon Allah malam kai mutane suna son rayuwa fa da a ce muna tsoron Allah ka ba da an more ba ba wajen muska zo ba banki ne lokacin akwai oceanic bank kusa da mu haka nan ba nisa haka su sun zo fashi ne banki kawai za su yi fashi ba ta mu suke ba amma mutane aka ringa rintima wannan iya biyo nan a guje saboda wai tsere da wannan sai a karo katsam a fadi ba mai cewa kaka da ni kowa gaban shi ne kawai haka aka ce wani ma je shige ina irin abun wankan nan da ake yi wai don ya tsira Allah ji kan shi wai sai je shige kawai abun shi ya shige da dusar shanu da ita duk ya hada ya shige ya kifo abun a kan shi sai da aka gama kuma ya zo ya ta buga ya kasa buɗe kan shi yana ta bugawa a taimake shi a buɗe wani kuma ya je sai da ya gama gudu ya je bakin teku gaba ɗaya kuma sai tur da iya ba kai wani kuma ya shahada ya faɗa ya mutu a ciki saboda duk a rayu to mahalin shayi shine cikin wani shago da wasu ka shige da mata da maza aka haɗe a ciki gaba ɗaya sai da aka ji wutar ta lafa don an yi wajen awa uku ana sakin wuta ta yadda aka ji wutar ta laba tsabtuku na wasu wani haka ha mene ne wannan sannan wai san mawar mace ce kusa da shi a lokacin wace ce wannan ta ce maman bebi ce a maman bebi kuma sannan aka fara warewa ina ba ta fahimta amma na bai san bai mata bi wace ce kusa shi ba Allah kiyaye Allah karawa mu da musiba kaji wato mai kiran masiba bai santa bane kun bayyana to wamma basar ayu bayu da da ta kare kenan Allah ke Allah ke wuta wani muna ce shi an ce dan bada shi ma wani mai surutun da shi ma dan yobe sun dan badawa ne da yazo malawai ayo a lokaci yake kudi cira hakurin haji shi wai abin da ke tunanin aka zo aka tattara mu inda shi yana da jiki ga hakurin haji ko to ai za a ce shi alhaji kai Allah ki masu canza kaya kuma masu shaddoji masu tsada akan ga cirewa kai wadda duniya na ake wala kada ya mutu amma wallahi wasu kin wala ba abin da shafe su alhamdulillah ba wani gezo wasu ba abin da shalle su ni kan ba abin da kada mu hankali amma mutane suna ta gudu wannan ya buga can wajen akwai masallaci da shige cikin masallaci a bina zaura mahalar kasu zo same ka da ci a to wanzu ba gar mutuwar masallaci da mutuwar titi ba ko ba haka ba in ma mutuwar ne wallahi ki ji tsoron allah daga dirkici ke baki ba zai kada ki ba wallahi in ka sa tsoron allah jinga ko allah sai maka maganin ko menene ma kaga ana ta hayaniya ana tsorata ana kaza babu komai Allah dai samu dace to abinda muke cewa shine sai gobe wannan insha Allah an fahimci wannan abin ko da aka filin kiyama Allah zai tada mu gaba daya kowa zai ga mutane zamu ga mu ga munan gashi nan kowa a filin kiyama na jira ga azaba tana da mutane sai karshe ne za a je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan zami wannan karatun sha Allah shi zai nema mana fita Allah samu dace Allah ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra ko wa unzu ala bika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce gashi kun zo mana kamar yadda muka halice ku karan farko ya aka halice mu karan farko shine sanda ka zo duniya kai kadai ka zo ba ku zo da wani ba ko da Hassan da Husaini ne sai Hassan ya fito da Husaini fito ba za su fito lokaci ɗaya ba ɗaya bayan ɗaya haka muka tafi haka muka zo haka za mu kuma wajen Allah sanda muka zo duniya ka zo da sutura ba ka zo da sutura ba to haka za kuma ranar kiyama yadda ka zo haka za koma duk abin da kika tara a duniya sai kin bashi da haka in za ma ki tara ki tara halas domin wallahi za ki bashi kake zama yaki haram yaki halas wallahi tara halas ko mun kankantar ta ki roki Allah ya sa miki albarka haram ba ta da wani amfani dan zaki rike bashi ko kuma ta tafi ta baki dukiyar haka take Allah ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala barra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida sai Allah ce ba haka ba cikin kuma akwai da sirri ta cewa ba za mu sa muku lokacin dawa ba za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida kun riya cewa ba za mu sanya muku lokaci ba da za ku dawo musamman wanda suke cewa ba za a tashi kiyama din nan ba Allah ce ka kwarya amma kuma yau ga ku a gaban mu sai da muka yi da ku a lokacin ne wawdi alkitabu za a je littafi jinsi littafi littafi wanne wa kullu insani al'azamna qayrahu fi yawmi yawmi qiyamati kitaban yalqaw manshura kowa akwai littafin shi ke da ni da wani kowa da littafi da malaku ke rubuta masa ana da kimintin abin da kike da haka duk abin da zaki ki ringa tuna cewa ana rubutawa ko a boye ne ana rubutawa akwai malaku suna nan tare ke ba sa rabo da ke duk inda zaki shiga duk abin da zaki faɗa za su rubuta duk abin da zaki akata suna rubutawa za a zo kowa nan shi ina fatan fahimta ai la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu kare lafiya Allah ka samu gama lafiya kowa kaga ba ma tunanin wannan littafin Allah ce ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun ba wani abu da ka faɗa sai raqiba ti da ya rubuta shi kiraman katibi ne suna nan suna rubutawa Allah ce to wuzi alkitabu za a zo wannan littafi din littafin ayyukan da muka aikata za a zo aje mana a fataral mujrimina mushfiqina za ga mujrimai suna cikin tsoro mushfiqina ay khaifina kun fahimta wataral mujrimina za ga mujrimai masu saba Allah mushfiqina suna cikin tsoro mimma fihi na saboda abin gani a cikin wannan littafi nasu wa yaquluna mujrimai suna cewa ya wailatana wayyo dinsu suna wayyo wayyo sun shiga uku sai ce mali hadal kitab me shafi wannan littafi ne la yugadiru sagiratan bai kyale wani ƙaramin laifi shine la yugadiru ala yatruku baya barin wani ƙaramin laifi wala kabiratan ko wani babban laifi illa ahsaha face sai ya kiyaye shi ya rubuta documentin wani irin littafi ne wannan ai ake aka dan yafa wani abu amma shi wannan bai yafa komai haka duk wani abu ke karami ba sai an maki alkhairi kuma babba da karami sai a rubuta maki shi ma duk abin da kana alkhairi ko da murmushi kika dan kwanki musulmi annabi ce za a rubuta yawanci musulman assalamu alaikum ya ce awa alaikum ki kalle ta da furka ta annuri sai an rubuta wani alkhairi ɗin shi ma rabin dabino in kika balla kika ba wani sai an rubuta ko mun kankanta to haka laifin shi ma ina fatan fahimta sai Allah ce la yugazu wala kam illa wa wajadu ma amilu hadira za su samu abin da suka aikata hadiran ai gashi nan an zo da shi presented wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinku kuma baya zalunta wani mutum guda daya duk abin da kai da abin da kai ne abin da yasa Allah ya ka saboda kakka zoran lahira ai maka hisabi kace ai baka sani ba ai ban yi ba kai complain shi yasa aka rubuce ina zo sai an nuna maka wannan aikin gashi ran laraba kai kaza kai kaza ka tuna duk wani mamadin kaza da da shi zaka tuna eh fa kai kaza nan kai kaza to kaza ma kai kaza kai kaza duk gashi nan recording gashi nan ba wani abu za ka yi musu a kai naka ne Allah ce to don haka in aka maka hukunci abin da ya cancance ka ne za maka hukunci in aljanna a tura mu aljanna muna bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah in wuta ne kuma can ga su da Allah ka raba mu Allah ka za mu jaburki anan insha Allah ta'ala a wurin muka bada da Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna firdaus makoman mu ya Allah wannan ibadu da muke Allah ka amsa mana ibadunmu Allah ka tsawaita rayuwarmu ka sa mata albarka Allah ka shiryar da mu ga ka ya Allah Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani Allah ka azurta mu da aiki da ilimin da muka sani Allah ka kare mu daga sharrin shedan Allah kare sharwanin rayuwa iyayenmu da suka rasu da kakanninmu Allah gafarta musu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka ji kansu da rahama dukkan musulmi muna famsa fatar addu'a Allah ka kan dukkan musulmi gaba da ya Allah marunka wannan shirra ake fama na satan mutane da kashe-kashe Allah ka mana maganin shi a kasar nan ya Allah kakkasa wanda daga cikin mu wannan abin ya tsare shi Allah kai mana albarka shi da kai ƴaƴanmu albarka mazansu da matansu wannan makanta ta daura da Allah kai mata albarka Allah ƙara mata ɗauka Allah ka tsare tsarewa ka ya Allah اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا جاثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته